بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ƙara haɗa fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin umratul ahkam na al-imam al-allama al-hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi idan ba manta ba muna hadisi na 138 hadisi da ke magana akan hada salloli guda biyu yayin da ake cikin halin tafiya insha Allah za mu ƙara karanta wannan hadisi tunda wancan sati mu ƙara shi sharhin hadisin ba malaci an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء hadisi daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma qala abdullahi bin abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi safari manzala ya kasance yana hada sallah a cikin halin tafiya baina salatul zuhri wal asr tsakanin sallan wato azhar al asr sai ya hada ya hade su yayi su a lokaci daya idza kana ala zahri sayri idan yana tsakan tafiya yana kan halin tafiyarsa ويجمع بين المغرب والعشاء كما هنا هذا كان صلى المغرب بعد العشاء shi ma dai kaga idan kana ala zahari sayri idan yana kan tsakar tafiyarsa ko yana kan tafiyarsa a wajen wajen sati mun yi magana akan a manganin da malamai suke da shi akan jam'u taqdim da jam'u ta'khir wasu malamai suke cewa ra'ayi suka zafi cewa ya halitta mutum ya jam'u taqdim da ta'khir duka wato ya in ya ga dama ya gabatar da sallar da asar ɗinsa a lokacin sallar azahar in ya ga dama kuma ya jinkitar sallar azahar ɗin sai lokacin sallar da asar wanda shine ya jam'u taqdim na gabatarwa jam'u ta'khir na jinkitarwa wasu malamai suka ce babu laifi mutum ya iya yin haka wasu kuma suka suka ce a ba zai yi jam'u taqdim ba sai da jam'u ta'khir inda ai azahar da asar suna hada lokaci daya magariba da kyan suna hada lokaci ɗaya shine lokacin sallan isha in ta yi sai a hade su lokaci ɗaya a wasu kuma kamar su abu hanifa alhassan basuli suka ce ai su ba zai yi ma kwata-kwata a yi ba su ba sai da a rika hada salloli kawai ba lokacin lokacin sallan ɗayar ba suka fassara wannan abin jam'u suri jam'u suri muka ce shine wai mutum yake tashi lokacin ƙarshen lokacin sallan ta farkon sai ya yi ta yana yi ta inda zai zama kuma yana gamawa sallah ta biyu ta shiga muka ce wannan kwata-kwata bai dace da bai dace da wato sauki na shari'a ba bai dace da sauki na shari'a ba Allah ta'ala na cewa ma ja'ala alaikum fi dini bil haraj Allah ta'ala bai sanya hukunci a addini ba sannan kuma shi wannan hada sallolin an yi shi saboda a sauƙaƙe mutane ne to yanzu su kuma sun kawo wani doka da zai sa duk bayan wani lokaci mutum sai ya sauka yana wani gwaje-gwaje ya ma ƙare ya sallan kuma lokaci kuma da sallan lokaci kaga kuma ai wannan wannan hada bata yi ba saboda kai malamai tuni suke watsi da wannan maganar illa iyaka dai magana ta da ake ta bawa ba shine jamu ta jamu taqdim jamu taqdim amma da wasu ba cikin malamai suna hana jamu taqdim su kuma saboda wato hadisai da suka zo akan haka musamman kun ga aya nan cewa idza kana ala zahri sayri cewa ma sai mutum ya tsaka tafiya akwai magana jamu taqdim ya halatta ko bai halatta ba akwai magana kuma sai ina cikin halin tafiya zan hada sallan ko ko a sai in wato in na sauka shikenan wato ban da daman hada sallan wannan shi in za tuna wannan shine abin da muke akan shi akan wannan gaba ta wannan hadisi cewa shin jamu taqdim akwai maganan jamu taqdim ko babu sannan kuma sai jamu ta'khir shi ma akwai magana afwan annazil wanda yake ba ya riga ya kai inda ya kai a tafiyar nasa ya riga ya kai har ya sauka to yana da dama shi ya hada sallan sallansa ko kuma ya da dama to wannan shine a kansa in za a tuna muka muka kawo hadisin Mu'adh ibn Jabal Mu'adh bin Jabal yake bada labarin yakin Tabuka yake cewa idan tahala qabla an taziqa ash-shamsu akhara dhuhra manzo Allah ya kasance idan ya tada tafiya tashi zai tafiya wato zai cigaba tafiya a lokacin kuma rana ta riga ta yi zawali ta riga ta yi zawali akhara dhuhra sai ya aje qabla an tadiqa ash-shams kafran ta zawali kaga zai tashi tafiya ai ba zai zo ba zai yi sallah lokacin sallah ba ta yi ba saboda haka to sai akhara dhuhra sai ya jinkirta sallah azhar din hatta jama'a ila al-asr fa yusalliha jami'an sai wato ya bari sai lokacin da asar ta yi sai ya haɗe su kaga wani jam'u takrim ai ya fito dama kuma ba a kashi ake samun matsala wancan malaman ba su jam'u takrim ne ake samun matsala da su a wa idar tahala idan kuma tafiyan tashi tashin da zai yayi bayan ya gama ya zango ya zai tashi ba'da zai shamsi bayan rana ta ta gota zawali ne sallan zuhra wal asr da jami'an sai ya sallaci sallan azhar da sallan asr a lokaci daya kuma sara sai ya tafi kaga wani shi ma kuma jam'u takrim ya zo to a shi ne kitawa kana idan ta hala qabla al-maghrib akharaha hatta yusalliha ma'a isha shi ma dai haka in zai tafi kafin kafin wato rana ta fadi sai wato ya jinkirta sallan magriba din sai sai hada ta tare da isha wa idan ta hala ba'da al-maghrib in kuma bayan rana ta fadi ne ajala al-isha sai ya gaggauto sallan isha wa sallaha ba'da al-maghrib sai ya sallaci ta bayan bayan sallan magriba ita wato bayan sallan magriba sai sallaci sallan sallan wato ishansa to kaga anan yace wa idan ta hala bada an tajiga shams ba rana ta ta wannan ba ta ta ji zawali sallan zuhra wal asr kuma sara sai sallati azhar al asr sanai sifa abun sa kaga wato ai sallan al asr din a lokacin sallan azhar ai wasu daga cikin marwaita ba su waito wannan bangaren ba wannan bangaren na hadisin mu'az wasu ba su waito ba saboda haka shi a imamu a tirmidhi da wasu daga cikin malamai suke ganin kamar kutaiba ibn sa'id shi kamar ya ya tafarruji da wannan ruwaya saboda haka shi ke ganin kamar hadisin ba zai zama wato ya inganta ba to amma malamai tuni suka shi wannan magana ta imamu tirmidhi suka ce kwata kwata ba zai yi ba saboda ai wannan yana ba da labarin yakin tabuka ne yakin tabuka ne kuma ba shi kadai ya ruwaito ba in ana cewa a ce wani wani yayi kuskure to ai ba shi ɗaya ne ake jina na cewa an hada sallan azhar da asr lokacin sallan azhar ba an samu daga Anas bin Malik an samu da wasu daga cikin sahabbai da wanda suke ruwaito wannan wannan sallah sun ruwaito da wannan magana cewa lalle manzo Allah ya ya ya ya gabato da sallar la'asar lokacin sallar azhar akwai hadisi da ya tabbata wanda shi kashi kutai kutai ba din shi kasa tikatun sabs wato abin tace ne baka cewa wai kawai yayi kusuri haka da kawai dan tsammanin dan kawai wani tsammani babu wani abin da ya nuna haka to balle kuma wato hadisin Anas shi ma ya tashi rawaito wannan yaki na Tabuka shi ma sai yake cewa idan ta hala qabla an tadiqa ash-shams idan mazala ya zo ya tashi ne cigaba tafiya kafira ta ta zawali akhara dhuhra sai jinki sallan azhar hatta ila waqti al-asr zuwa lokacin sallan al-asr thumma jama'u bainahuma sai hada su kaga yana jam'u ta'khiri wa idza zaqat wa idza zaqat in kuma ta ta riga ta zawali sallan dhuhra sai sallan azhar thumma rakiba sai ta abunsa a nan ma wasu saboda ya ce sai dai sallar azahar sai su kaga baya sallar asar kenan to to shi kansa wannan haka haka haka wasu suke rubutu suke rubutu shi a haka to amma an samu imam muslim da wasu su sun ruwaito ta hanyar wato uqayl daga ibn shahab zuhri daga anas ya ƙara cewa wato wannan haka ruwaya cewa babu al'asar wannan ruwaya ce da take cikin sahih muslim ana rubuta ta hanyar uqayl daga ibn shahab az-zuhri daga kuma anas bin malik to amma al-isma'ili da ya tashi ruwaitowa kuma ta hanyar shi kuma ja'far al-firyani da isa ibn rahawiya babban tsarin imam ahmad ne babban malami ne wannan babban malami imam al-bukhari babban malami sai imam muslim sai yake ruwaitowa daga ja'far al-firyani daga isa ibn rahawiya daga shababa ibn sawwar a yake ruwaitowa da sanadin sa zuwa ga uqayl zuwa ga zuhuri shi ne tashi ce wa sallan zuhra wal asr jami'an thumma tahada sai sallaci azhar da la'asar lokaci daya sai nake tafi abin sa wanda kaga a shi kansa a nan babu wani wanda ba ya amtacce ba ja'far al-firyani babban mutum ne a harka isa ibn rahawiya ba kamar imamu ahmad ne matsayin su ne da imamu ahmad abokin sa ne sannan kuma shi shababa ibn sawwar shi ma babban malami ne so a shi wa za a ce ya kuskure ba za a ce ba wanda za a ce ya balle kuma ana da hadisin da yake akwai hadisin da yake mu shaida kuma dai akan wannan yakin tabukan shine hadisin mu'adh wanda ne makaranta yanzu kaga waɗanda ba zai a ce wai anas ya rubuta wani abu kuma ma'ad ya rubuta wani abu kuma a ce kuskure ne ba ba zai yi ba a saboda haka malamai suke cewa kaga wannan ya rubuta hadisi ne da ma'anan hadisin wato anas kuma wannan shi kansa ruwaya nan ba ita ce kadai ake da ita daga anas din ba imam al-hakim yana da littafi al-arba'in da ya tashi ruwaitowa sai ya ruwaito da sanadinsa daga muhammad ibn yaqub al-asam da shi muhammad ibn ishaq as-sadani har ya tike har zuwa ga anas bin malik da sanadi mai ingantacci to kaga wannan yana amma shi ma da tashi fada sai yake cewa kuma wa sallala adh-dhuhra wal 'asr ma'a ya sallaci sallan azhar da al-asr tare to kaga duk wani yana nuna maka cewa maganar a ce jam'u takdim babu ita bai taso ba wannan ya tabbata daga aikin manzon Allah sannan kuma ba ta tabbata daga aikin magabata da yawa duka suna magana cewa babu laifi za a iya wato yin jam'u takdim ba yin jam'u ta'khir dan wannan shine magana wato al-thawri shine maganar Imam Ahmad shine maganar wato manyan manyan ash-Shafi'i da wasu daga cikin manyan manyan malamai duka suna afwa ba babu Shafi'i wannan shine maganar thawri shine maganar Imam Imamu Ahmad da Isa ibn Rahawiya da wasu daga cikin malamai duka suna cewa wato jam'u takdim ya halatta babu laifi za a iya yi to abinda za mu magana a yau insha Allah shine fadin sa ala zahiri sayri ala zahiri sayrin wato ana maganan sa'iran la nazila wato yana cikin tsaka tafiya ne yana kan tafiya ne sannan zai iya hada sallah ba ba wai ya je daga baya ya je ya kai inda yake sai kai ba har ya kwanta ya huta suke cewa to wasu wasu malamai suke cewa ba zai yi hada sallah haka ba wasu malamai suke da wannan wannan fahimta saboda wannan hadisi kaga cewa ya ablaga masu wa idza kana ala zahiri sayyid idan manzala yana tsakar tafiya saboda haka wasu suka kawo sharɗai wasu suka ce inda yana tsakar sai in yana yana tsakar tafiya sannan zai hada amma in ya riga ya kai inda ya kai to ba zai hada ba wasu ma suka ce ko ya tsakar tafiya sai dai tafiyan wato ta jadda bihi sai ai shadda bihi wato sai lokacin ma wato tafiyar ta riga ta ta kai gariya wato yanayin tafiyar ta jikinsa to sannan zai iya haɗawa kaga yadda dai malamai ko ake zuwa da wannan ba malik a mudawwa a mudawwana da babban abokin nasa Allah ibn Sa'ad su cewa suke kwatanta ma ba zai hada ba zai hada sallolin guda biyu ba ko sai yana cin tsaka tafiya tsaka tafiya kuma sai tafiya ma ya riga ya tsaka tafiya sosai wato ba zai kawai ba wai kawai kawai in ce kawai ina fita na yi niyyar zan je zan je kaduna misali ina fita wato kan zariyar kawai fara haɗa sallata ba a su ba za su dare wannan ba su dole sai idza jadda bihi sai sai dole sai tafiya ayi tsaka tafiya da kuma an fa shiga tafiya sosai wannan sabanin shi wato ibn habib da daga cikin almajai imam malik shi yana cewa a mutum kari mutum yana cikin tsaka tafiya din shikenan saboda wannan hadisi idan kana ala zahiri sai idan kana ala zahiri sai sai ai shine sa'iran la nazila sai malamai kuma wasu wanda suke cewa kuma a babu laifi mutum zai iya hada sallah din in ya ga dadin biya cin halin tafiya yana cin halin zama ko yana cin halin tafiya akwai magana shi babu malik da yake cewa ba shi kwata kwata ba in ana cin halin tafiya din wato shi kamar makaruhi ne ma a hada sallah din ibn arabi yake zo eh kai to amma magana ce da'ifiya daga babu malik wato ta sa abin da aka rubuto daga abu da wannan ta sa kuma abin da yake shine wato ya shahara a maganar imam malik za mu zo mu magana hatta wato imam mali ya da fatawoyi wajen guda uku a wannan duka wannan maganganu ba kawo imam mali duk ɗaya daga cikin fatawoyin sa ne yana ka wani wanda ke cewa zai maliki kaga ce ga wani wani zai ɗauka a ciki shi imam abu hanifa alhassan al-basri muhammad ibn sirin su suna ganin ma ba za a haɗa ba kamar yadda muka faɗa a baya su ai suna ganin ma in ba a je aikin hajji ba kwata-kwata ba za a haɗa sallah ba amma mun faɗa cewa wannan wato ra'ayi ne ba ra'ayi wani mai kyau ba duk da wasu daga cikin ahnaf sun ta kokari wajen su ba wani ra'ayin wani wato gurbi na dalili to amma da yawa su kansu ahnaf sun ma kansu raddi abu hawi su al'ayin da suka dinga kawo wai hujjoji suna su ci tawilin waɗannan hadisai ina wasu daga cikin ahnaf suka ce kai ba zai yi ba ina saboda ba ai to ai hadisan ƙarfi suke ba zai yi ba ko ce za ku mura hadisai irin wannan a shi yasa wato majamajan malamai na ahnaf su kansu irin su waliyullahi dahlawi da irin su wato al-ethiopi da al-laklawi da sauransu da sauransu duka suka yi raddi ma ahnaf wanda suke yan mazhabin su ne wannan ko balle ka zo wajen su babban malami shi na zuwa albani da ba ka san shi ba ba hanafa ne amma baya bari su sharuwa a zo wannan harkar in aka zo aka zo irin wannan baya bari su sharuwa magana ta karshe shine muka ce wato masu cewa ya halatta mutum ya hada ko da yana cin tsaka tafiya ko ya riga ya je ya zauna a wajensa ila iyaka ne wasu daga cikin malaman wasu suna cewa babu ne amma ya kamata ya kuma ya rika kiyaye bukatansa idan yana da bukata sai ya hada masu ganin wannan ra'ayi cewa zai iya hada sallah ko yana cin tsaka tafiya ko ya riga ya kai inda ya kai mutukar yana da ma'anar tafiya a tare da shi su ne imamu tauri imamu shafi'i imamu ahmad isaac ibn rahawiya abu taur ibn al-munzir daga cikin shafi'iyya ashhab daga cikin malikiyya kaga malikiyya muna da kuma ɗaya daga cikin wayoyi daga maliki ba ɗaya daga cikin wayoyi daga imam malik shi ma yana cewa babu lifi za a iya hadawa sawa'un kunta sa'iran am nazila za ka iya hada salolinka baki daya to da kaga wato ga wanda aka ga yana hada sallah ya riga ya kai inda ya kai sannan duk da aka yana hada sallah to ba wai na sawa imam malik bai shi ma yana da wata fitawa ta imam malik ta mara masa baya sabanin da zai ce ayi su su malikiya su kawai to malikiyan wani zaka yi magana uku malik ba zai da ita kowace ya faɗa wancan ya faɗa wannan ya faɗa wannan magana da kan imam malik bai faɗa ba shine magana cewa ba za a hada sallah ba sai sai a aikin haji wannan kaga ba magana ce wacce ke mahzuriya an kaurace mata amma ba mal ya faɗa wasu fitowi irin wanda muka faɗa a bayan nan ya ce maka duhi ne ya zai ce a ya kawata hada ya kuma zai ce a sai dai kuma in kana tsaka tafiya magana guda uku ne to kaga wani za a bi shi yasa ba a yin hujja da maganar malamai saboda wani lokaci suka ga suka ga wani fatawa yau su ga wani fatawa kuma gobe su su juya su juya fatawar su canza ba a hujja da ita akan nasi a ce wai a ce wai ai ai malika ba ya ka hadisin nan ba shi kenan to kawai na bi shi to wannan kaga magana ce ta masu kayan baya masu fadararru ba magana ce ake yin ta yanzu ilimi ba dalilin malamai da suka cewa ya halatta hada sallah mutum ya hada sallah ko da yana cikin yana cikin halin zama ne bayan ya kai inda yake sai kai gida cikin halin tafiya inda ya buƙaci haka shine abin da Imam Muslim ya rawaito hadisin da Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i Ibn Majah shi kashi Imam Malik ya fitar da wannan hadisi yana cikin muwatsa ga wanda yake son ya duba Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin al-Musnad da sauran manyan malamai suka fitar hanyoyi daga Abu Qufail Amir ibn Wasila cewa Mu'az ibn Jabal wancan hadisin ne ta na Tabuka Mu'az ibn Jabal ya ba su labarin cewa sun fita tare da manzo Allah a yakin Tabuka sai manzo Allah ya hada sallar azhar da al'asr ya hada sallar magriba da isha ka gani ba an gama ba sai ya fa akhara salata yamma sai wata rana ya fito ya jinkita sallah bai fito da wuri ba sun makarar sai ya fito can wato lokacin da ka iya tamin da wataƙila lokacin sallar al'asar ya fito fasallar zuhura wal asar da bi'a sai sallaci a zahar al'asar a lokaci ɗaya sun matakala sai ya ƙara komawa masaukinsa sun makarar sai ya ƙara fitowa fasallar zuhura magariba wal isha a jami'an sai sallaci sallar magariba da isha tare wannan lafazin da lafazin imam malik ne imam malik ya rubuta wannan daga abu zubair al-makki daga abu kufa daga abu kufai ya rawato shi da sanadin da kuka ji na faɗi shi saboda haka kaga wannan hadisi yana cikin motsa ba wai ba wai wani hadisi da yake wasu malamai da suka fitar da shi ba ba maliki ya fitar da wannan hadisi shi kansa kuma banda ba maliki wasu sun malamai sun tar Allah ibn Sa'ad babban malamin babban abokin sa ya fitar da shi ta hanyar Sa'id ibn Abi Habib al-Misri daga Abu Kufai ya kawo shi kwatan kwacin da Imam Malik ya kawo to abinda malamai ke cewa kaga ana cewa yayi da ya zo ya sallaci sallar azhar da asr sai ya ƙara komawa masaukinsa ka gane ba lokacin da azan da asar aka zo aka salam aka sace magana da sha ba sai da ya zauna ya ƙara hutawa kuma masu masaukin shi ya shiga wato ya riga ya zauna kenan ya zama annazil annazil shine wanda ya tsaya sako daga abin hawa ya je ya huta ba haka kaga magana hutawa shine gashi har an mushi wannan kema din an mushi wannan rufa da ake ma wato da ake da ake masa ya shiga wato ya sarara ya huta sai ce thumma kharaja sai ya fito da ya fito kuma fasallar magriba wal isha ma'an ya kana yin kuma jami'i kuma ya kana har sallolin shi ne imamu shafi'i yake cewa to kaga imamu shafi'i da har da asim malikiya su alqadi iyad ibn abd albar asim malikiya suke cewa to ai wannan kaga ba zai yi kwata kwata ma a yi shi ba in ba manzo Allah ya yana cikin halin zamani ba ya zama annazin ne ba wai yana cikin asair bane ba yana cikin halin tafiya bane eh yace to cewa thumma kharaja fa salla thumma dakhala thumma kharaja fa salla to ai wannan la yakun illa huwa nazil ba zai yi a ce wai ya yi wani salma face yana cikin halin zamani saboda haka wani hadisi ne ingantacce kuma ya raba gadama ba ka da wani abin da za ka tawilin ma wannan saboda wani aiki ne kayan gama aikin manzan Allah shi sabon ka za a ga da yawa da cikin magabata sun ɗauki wannan fatawar sa'aba ibn abi raba da sauran manyan manyan magabata tun daga sahabbai da kuma da suka bi sarki tuna sun ɗauki wannan fatawar galibin ayyatul hadith sun ɗauki wannan fatawar da cewa mutum ya samu zai iya hada sallah yana cikin halin zaman gida ko yana cikin afuwan yana cikin halin zama lokacin da ya kai inda yake son ya kai a tafiyar nasa ya riga ya sauka daga abin hawansa ya zauna ya dan huta to zai iya hada sallah din kuma yana tsaka tafiya din kuma zai iya hada sallah din amma kaga mun da za mu fita wancan da muke da muke kaga sai dai lokacin da zai tu a furo din sa ranar da ya fito to zai hada sallah zai hada sallah ranar da zai dawo ma zai hada sallah amma kwanakin da yayi kuma a wani gari ya zauna ba zai hada sallah ba to su su mu mu shi ne muke cewa hadithin mu'adh yana rabi ma wannan hadithin mu'adh ai manzo Allah sai da ya zauna da ya zauna ya yi wasu yan adadin abu ya je ya huta ba sannan ya fito kuma hada salolinsa duka ba tsaka tafiya yake ba so da ka wannan ala zahiri sayrin Abdullahi ibn Abbas ya faɗi shi ne a saboda shine kusan galibi kusan galibin hada salolin da ba ala zahiri sayrin ake yin su yana ba da labarin kawai cewa a tafiya amma ba yana son ya gaya maka cewa wannan kaidi ne ba wannan kawai ya ji zo a maganarsa ce sai a nan abdullahi dan abbas kaga ya yi abinda ya magana ya yi magana yana ce halin tafiya to malamai kuma suna da sabani akan cewa ya halatta mutum ya hada sallah a cikin halin zaman gida ko bai halatta ba wani wani zai ce shi kawai sai yana ruwan sama ake hada sallah to har ruwan sama ma akwai wanda ya ce ba za a hada sallah ba in yana sai ce wai shi ai ba zai hada ba zai ba zai sa'a ba wasu cikin malamai ne ba to har ruwan saman a cikin malamai akwai wanda ce shi bai ma yadda a ga ruwan sama ba kwata kwata mai halin wanda yake wato ba ba tafiya ba matafi bane shi a cikin malamai akwai wanda ke ganin kwata kwata ma ba za ka hada ba za ka a daga cikin malamai cikin su har da Imam Malik akwai wanda yake tawilin hadisin Abdullahi ibn Abbas wanda muka dan ba da shara sa wancan sati shi abdullahi shi malik yana ba ya tawilin abdullahi dan abbas cewa da abdullahi dan abbas ke cewa manzo Allah ya hada sallah a Madina ba tare da tsoro ba tare da tafiya ba sai manzo sai imam malik cewa to ina jin ina jin cewa wato ya hada sallan ne a cikin halin lokacin da aka yi ruwan sama abin da ya faru imam malik shi haka ya samu hadisin bisa wannan lafazin nan matsa shi bisa ne ta ba saboda haka kuma kaga ai abu ne mai sauki da abin da baka samu ba zaka iya bi da hukunci akan wannan sai haka shi bai same ta ba haka yi tawilin maganan wato abdullahi dan abbas a cewa wato lokacin da ruwan sama ne sanya mu za Allah ya hada amma wannan ba haka take ba kamar da zamu zo kamar da zamu zo magani saboda haka shi imam malik akan yana cewa za a yi hada magariba da isha bayan da banda azhar da asar shi imam malik ba ya cewa za a azhar da asar yana cewa ina ai kwani kowa na gani ai sai dai a bari sai azhar da asar akwai duhu ga kuma watakila ga tabali ga kuma ga ruwan sama saboda haka sannan zai za a yi za a za ka ji mai iziya na cewa alwahal yana cewa alwahal wannan tabo din da wanda za ka ji mutum na in an ce wai alhada sallah din ai ruwan sama kawai ruwan sama ai yanzu akwai kwalta akwai kaza akwai kaza akwai kaza yanzu babu abin nan to idan ya ce wai shi sai da tabo yadda babbar ya faɗa ko sai da duhu to in kaga in ya je inda ya sun ci gaba kaga ba zai hada sallah ba kenan inda yi sun ci gaba kaga tamfar rana lokaci a za ka ga haske an ce in aka je yanzu a saudiya aka sha wuya wajen ganin ma'alfitar to ya za ka ganta saboda ko ina haske ne sai ka hau hasuliya ko nan sannan kuma dukkan ko ina an sumunce za ka zo cikin tsaftanka ruwan yana dukan ka maka yana kila yana kara ma kafa fes fes yana kara wata wato wanke kafa ba kamar mu ne nan ba sau da aka duwan da ya faɗi wannan magana kaga wato zai samu kansa cikin iskali ba ƙarami ba wasu daga cikin malamai suka ce zai mutum zai iya hada ta a zahar da al'asar zai iya hada isha da magarba da isha a halin wato almakaf a halin ruwan sama wanda shi imamu gani imamu shafi gami imamu shafi ya saba ba da masa imamu malik shi ya shigar da sallan a zahar da al'asar a ciki ka san wani wato kamar tashin duniya in yawan ya je ka hada sallah a zahar da al'asar wato duk ake yi kamar ayi wani tashin duniya kwarai da gaske wani kuma magana ce ta malamai in baka dauka wannan mutawan kishi kenan wani wanda ya dauka kuma sai ka yane shi musamman lokacin corona da waye da wasu alan gasin da lokacin yin boko haram nan kaga ba a fitowa sosai to da haka an fito za a ga an yi sauri an hada sannan an fitan tafi wanda ya ce ai shi ba zai bi shago ciyayi a gida to shi kenan a wajen yau ake da ba ake so maka ba wani abu ba
kamar ta shiga a unguwanmu a zahar da na asa muka hada to kaji haba ai sha za ka ji an maka kuma haka ɗaya daga cikin maganganu na malamai ɗaya daga cikin maganganu na magana ne magana ce ta imamu shafi a wasu daga cikin malamai kuma suka tafi akan wato zahirin hadith abdullahi dan abbas daga ci akwai ibn abbas din kansa akwai malam imam malik suka ce ai da zarar an samu wani dalili kawai dalili haka suka kira raful haraj haja bukata bukata mai tsanani da yasa za a hada sallah kawai a hada wannan shine mutawan abdullahi dan abbas din shi kansa wannan kuma shine fatawan malam imam malik rabi'a ibn abdurrahman ar-ra'i wanda shi yayi imam malik shi yayi shi kafin ya ji kafin imam malik je gurin kowane malami wajen shi maman shi ce ya je wajen sa kuma da yace yanzu misali kamar isha da ake hadewa amin magariba da ake hadewa da isha da to shi ma yanzu misali a hadin dai za a iya haɗe a zahar da la'asar lokacin a zahar eh shi yanzu za mu yi za mu yi magana akan ta Eh, bukata za a duba a gani ita a wannan kuma shine shafa ta ashab ashab almajin malik malik ashab almajin malik shi ma yana ganin dai akwai bukata akwai hada sallar nan kaga ya sa'a ba da musa wannan kuma shine fatawa al-qaffal kabir shine fatawa ibn al-mundir shi ma ga sa'a imamu shafi'i kuma imamu al-khattabi ya rinkato wannan daga da yawa ga ce galibin malamai na hadisi wannan shine fatawar su kuma gaskiya ya dama ba shi ya dace da su ai wannan hadisi ne kare kamar yadda zamu zo makaranta da yake nuna cewa wato ba dole sai ruwan sama ba kadai ne sa a hada sallah ba dole sai ruwan sama ba so sabanin abin da wasu ke wasu daga cikin malamu abin da suke da'awa cewa ai imamu tirmidhi ya ce ba a taba yin aiki wannan hadisi na Abdullahi ibn Abbas ba ai wai imamu tirmidhi haka ya faɗa ce ba a taba yin aikin Abdullahi ibn Abbas ba kawai ka hada sallah ba tare da uzuri ba wanda shi a cikin hadisi Abdullahi ibn Abbas zamu zo makaranta shi yanzu nan shi ba cewa ya ana an haɗa sallar lokacin matsala babu uzuri ba shi ba kai faɗa ba cewa ya yi wato ba a yi an haɗa sallah ba saboda tsoro ba ba saboda tafiya ba ba saboda ruwan sama ba to cewa kuma banda waɗannan guda uku waɗannan su kaɗai uzuri ba su wani uzuri aka ce me yasa me ya haɗa yace arada Allah ya furja ummata ba ya sanya kuta masu umma sace kaga wato abin da Abdullahi da Abbas ke magana shine in akwai haraji kuncin nan to za a haɗe ta in babu kuma kunci shi kenan amma kaga wani ya ce wa Abdullahi dan Abbas wai ai ya ce ne a haɗa sallah din babu uzuri wani ke ke cewa ma Abdullahi dan Abbas ma ai shi duka shekara shi nawa ne sallah sallah habrul umma habrul umma bayan sahabbai ka baki daya malamai na cewa babu malami irin Abdullahi dan Abbas har lokacin da ya rasu da tabi'ai na cewa suke ko akwai sauran manyan sahabbai a lokacin da ya lokacin da ya rasu na ce ana cewa bai bar wani irin sa ba abdullahi abbas ba wai wani abu ne zaka to yayin yaro ne kadami ba ba ba haka magana take ba a cikin malamai wa ake tuma habrul umma in ba shi ba aka habrul umma shine a cikin malaman al'umma gabaki da al'umma in ta neman malami guda daya wanda za a ce ba za a yi kawo nabi ba daya ne sai abdullahi abbas so kaga ba ya kawata mutane ba rika yin ladabi ga sahabbai a cikin sahabbai manya bayan malamai sun kau sahabbai sun kau babu kamar abdullahi abbas saboda shi shi ne rika bin wajen sahabban yana hada wannan sunnoni yana hadawa yana kuma dalibai shi ya sa dalibai ma da yawa dalibai ko ina idan dalibai mu su yi bin sa to ba magana ce ta wai ya kawo wani abin da yake shi kawai shi ne bai fahimta ba ko wani abu ya za ka ce bai fahimta bayan ko an kai ma hadisin ma abu huraira abu ne ko ƙara gaza tashi abdullahi bin shaqi da yake yake cewa da naji wato kai a zuciyata da abdullahi da abbas ya bada wannan hadisin sai dai ce ma abdullahi abu huraira kaji abin da abdullahi da abbas ya faɗa ya ce kai gaskiya yi to kawai kawai abdullahi dan ba sai ya kuskure ba zai yi ba a wato ba ba su yi bane amma kuma ba ka cewa malami ya yi kuskure irin wannan malami sha kudu irin wannan wanda kowa da kowa ke masa ladabi tun yana yaro dan ga kaninsa Umar ya kawo shi cikin cikin abin nan amma bai kawo Abdullahi dan Umar dan sa ba a abin da yake daidai wato shi imamu turmidi abin da yake magana laisa alaihi al'amal in an duba ga wanda yake dan duba wato littafin imamu turmidi yakan kawo wasu hadisi ne ce laisa alaihi al'amal sai ce wannan ba aiki bai gudana a kansa ba irin je maganar imam malik irin je maganar imam malik lokacin ce ai wannan wannan mu ni ban ga gari a garin mu ana yin shi ba to wannan galibi ga masu bincike da suka bincika malamai wani lokaci sukan faɗa wannan ne suna nuna akasarin malamai ba su ɗaukatawa da wannan hadisin ba galibi ga wanda ya buƙe ƙirƙi ya duba haka zai gani saboda yanzu da yake nesa alaihi amala gashi mun kawo muke ibn sirin muka ce rabi'a ibn abdurrahman ar-ra'i muka ce wasu daga cikin malamai ashabu abdullahi ibn abbas kansa shi ba shi shi shi ba malami bane shi ba shi ma ya aiki da hadisin sa to to kaga nesa alaihi amala ba abinda imam mutum yake magana ba kenan shi ba ya kore bane kuma ya kore ya kore iya sanin sa in ya kore ya sanin sa to kowa da kowa komai ya sani shi a'a ya shi bayan ya gama ne a cikin al'ilal dinsa bayan ya gama sunan tirmidhi sai can gaba sai kace akwai wasu hadisai laysa alaihi al'ab galibin malai ba sa fatawa da su shi abin da ke faɗa kenan kuma irin wannan yakan kawo hadisai har da ikin ma sai ce amma ne malamai suna fatawa da su shi haka yake yi eh kuma kuma da yanda imam malik wani lokaci yakan yi shi ba yana sai ya ce maka wannan laysa alaihi al'ab bai shi kenan ya ci karo da hadisi ba kenan za ka kamar hadisi kai wancan shi ba haka ke magana ba abin da yake daidai mu da ya bayyana mana shine hadisin Abdullahi dan Abbas cewa ya kamata ya aiki da shi ya lazibal lazimi ne ma aiki da shi in dai akwai wani kunci da zai sa a hada sallah ko da ana cin halin zaman gida bukata nan ka ce bukata ba muna magana wata bukata kawai na a alhaja almuliha haja wata take take kusa da larura ana ganin cewa wannan bukata ce mai tsanani kwarai da gaske daga wannan kace bukata shine zai zai sanya wasu abubuwa ya zama wato shi lafazin naka ya zama gamamme amma idan kace ruwan sama idan kace tafiya idan kace tsoro to kuma akwai wasu abubuwa da kuma da yawa malamai suna shiga da shi daga ci akwai shi lafiya to ina ya samu shiga ina ya samu shi shi ne dai bukatar nan shi ne wato ɗauke kunci to in ka kama amma ka zanka abin da magana abdullahi dan abbas shi haka ya baka dama in ka ce alharaj raful haraj to in ka ga rashin lafiya ya shiga ciki sannan kuma da duk abin da ke da ma'anar rashin lafiya shine a nan malamai kuma yanzu suke bada fatawan ga wanda zai je aikin ceto irin likita in ya shiga shi tiyatar zai yi awa kaza zai yi kuma in ya fito lokacin magariba ta yi malamai kamar yadda muka faɗa ba su da sauƙi kawai mutum ka bari lokacin sallah ta wuce su a gwara ka sallah yadda ka samu kanka in kana abin hawa ne ba wasu sun biyo ka ba zai yi ka iya tsayawa kai sallah ba su wasu malamai suna cewa ka yi a hakan ba farilla inda wani zai tsare ka mana zalimi ya hana mutum sallah wasu malamai suka ce ko kana magana yana tambaya kana amsa kuma ka sallah a zuciyarka su ba su da ba su dauka magana da sauki kamar sallah ta kuce wannan irin wannan in kai kamar dan biyu kana kan abin hawan kai haka
in ka samu sar ka sukuni kuma sai ka mai ka a ko ko kalam ba qur'ani yake farz rijala aura kubara ba yaki ne yaki Allah yake cewa ko ku yi a haye ku kuna a cikin halin abin hawa kuna kuma wato wato a kasan ku kawai ku sallan ta inda kuka samu dama sai aka kana ji halin tsoro ta inda ka samu dama kai sallan ka ba wani dalili bal in da misali kawai wasu makiya addini za su ce to shikenan ai ba sai ba sai ta ba ruwa Allah sanin zai sallan ba sai ka sallan ka haka nan shikenan ta faɗi saboda la ba'ata ma'al adas in ji malamai babu babu wato wani in ka kasa yin wani abu la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha in ka kasa yin wani abu to shikenan wannan wato abin da aka umarce ka nan ya riga ya faɗi duk wanda ku sa wannan hadisi to kaga wannan Allah kalla abin da zaka faɗa ko dai hadisin ya isa masa amma ya isa masa huzuri kamar Imam Malik ko kuma a shi bai masa hadisin ba to kuma ita kuma sunna ba ya fitar da sunna saboda kawai malam wani bai san ta ba bai aiki da ita ba ce ai mai sa malam wani bai sani ba to bai san ta ba shikenan kawai sunna sunna ce haka take hadisin Abdullahi dan Abbas yanzu bari mu karanta shi ku ji yadda abin yake hadisin imam muslim ya fitar da shi ta hanyar imam malik da zuhair dukkan su biyu daga abu zubair al-makki daga sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhr wal 'asr mazalla ya sallaci sallan azhar da al-asr jami'an tare wal maghrib wal 'isha ya sallaci magriba da isha jami'an tare min ghairi khawfin wala safarin ba tare da wato tsoro wata tafiya ba wa ga wannan shine riwayar malik ita ce riwayar malik ai malik ai ka san shi ya ce wai shi ba yana cewa yana ganin wai a halin ruwan sama ne ba to ai shi da ba haɗin wani ruwan samun bai samu wani ruwan samun ba ta fada a wajensa abu zuwa almaki malam wasu sai bai gaya mishi ɗayan lafazin ba amma ya faɗa wasu kuma a zuhair da ya tashi ruwatowa sai ya ƙara cewa bin marina a marina kaga dama kuma ai a fi yake in ya ce ba ta tafiya ba to in ba ta tafiya ba mazala yana ina ne ina madina so wannan shi wannan lafazin ko da ma Imam Malik bai kawo a fili yake sai ya zuhari ya ce cewa qala Abu Zubair sai nace Abu Zubair ya ce fa sa'altu Sa'idan lima fa'ala zalika sai na tambaye Sa'id ibn Zubair me yasa Abdullahi me yasa kake ganin mazala ya haka fa qala tace sa'altu ibn Abbas kama sa'alti na tambaye ibn Abbas kamar da ka tambaye ni fa qala tace arada Allah ya furida ummatahu so yake kare kunta ma al'ummarsa wato idan wani kunci ya samu ya ya ya sauka musu sa da sallaka in wani kunci bai sauka ba corona an ce karka fito an kawo wato me ake cewa hazur tajawul an ce kana fito kana fito ya abin ce kafi yes an yi imposin kafi an ce kana fito in ka fito kai ka zaka jama kanka kaya ko ya ka sallafa ku huta kai ku tashi ba shi kenan ba imam malik kamar da muka ce shi wato yana fassara hadisin yana cewa ina tsammani abin da yake magana shine wato halin tafiya kamar Abu Dawud ya kawo amma Maliki ne dan yana fasara wannan ruwayan da cewa yana tsammanin matsala yayin shi ne a ruwan sama to wannan kuma kamar da zamu zo mu ƙara karantawa ba bai dace ba akwai ruwayan Qurra shi ya saba malik da zuhair sai yake ruwaito hadisin daga abu zubair al-makki amma yana cewa wannan ya faru da yaƙi tabuka kaga wato wannan ruwaya ce shazza qurra wato abintacce ne amma ya kuskure a wannan ruwaya saboda shi to aka bin gairi safar bin gairi safar din safar din tabukan ta koma safar ta koma kuma zaman gida ne ba zai yi ba amma malik sun da shi da da shi da zuhair duka suna cewa min gairi khawfin wala safar kai kuma kaga kace ba wai ai ma a tafiya ne da yi na tabuka su kaga wannan kuskure ce kuskure ce kuma wannan ba ma abu zubair albaki shi kadai ba ai banda shi akwai wasu daga suka rawaito wannan hadisi daga sa'id ibn jubair kamar yazid ibn abi abi habib al-misri ya rawaito wannan hadisi shi ma dai ya faɗi abinda ba haka ba bayan da shi wannan qurra ya rubuta ya rawaito ba sannan kuma abdullahi ibn shaqiq kamar da zo kan hadisin sa yanzu shi ma ya rawaito wannan hadisi shi hada kisan ma asalin me ya faru inda za ka zai saka fahimci cewa ba su cewa ruwan sama ruwan sama ne ba ruwan sama ba akwai wanda wasu daga cikin malamai marwaita tun daga magabata akwai wanda suka fahimci cewa abdullahi abbas kamar yana kamar yana hikato mazala ya yi jam'u suri ne jam'u suri ya da kara dawowa jabir ibn yazid abu sha'fa da shi da amr bin dinar shine suke cewa suke tsammani yake muna jin cewa dai manzon Allah ya bar lokacin sallah azhar ne sai karshe ta zo karshe yana gama kuma lokacin azhar la'asa tai sai sallace su lokacin da jam'u suri yanda muka faɗa a baya suka su ga tsammanin haka ne su ma sun samu ruwaya ce a dunkule wannan magana ba haka take ba ibn taymiya ya duk ya kawo waɗannan ya dinga bi yana yarda yana cewa duk wannan ba magana ce ba saboda duk ya cika da sauran ruwayoyin da ake da su akwai ruwaya da imam muslim ya ruwaito a wato abdullahi bin shakir yake cewa khababa ibn abbas ibn abbas wato lamazin cewa min gairi mabar lamazin da yazid ibn abi habib al-misri yake ruwaitowa daga daga sai ibn jubair daga wato abdullahi dan abbas so ita ma ta tabbata wasu suna cewa wa ai za su rinja da ruwaya abu zubair akan da hasa to shi yazid ma ya abu ya fi abu zubair zama kafafe za ku je kanku da kama wanda yake shi wanda an sake dan kuskure sai ku rinja da shi akan wanda ke an sake kafafe ba zai yiwu ba su kaga wannan ba daidai bane ga ruwayan abdullahi shi yake cewa kazaba na ibn abbas ibn abbas ya yi mana khutba yawmin wata rana ba'da al-asr bayan sallar al-asr hatta gharabat ash-shamsu har sai da rana ta ta ta fadi wa basin nujumu kuma aka aka ga taurari ba kaga rana ta fadi me ya tsammani shine a tsaya sallah magariba sai aka ga wa basin nujumu sai aka ga taurari wa ja'ala an-nas yaquluna sai mutane sai suka danna ga manganu as-salatu as-salah sallah ta yi sallah ta yi Allah ba sai banza da su yana ji qala fa ja'a rajulun min bani tamim la yaqturu wa la yantani sai wani mutum ya zo kawai ya ringa kike ta sahu da ga abu abdullahi abbas idan yana koyarwa wato cika ake sosai kwarai da gaske ya ka karɓi wato hadisi wai ka dinga cin cewa shi ne fahimta ba ba abdullahi abbas sai zaka faɗa ba wannan ba la ya turu la ya tani baya ja da baya sai ce as-salatu as-salah ya sallah fa sai ka sallah tayi fa qala ibn abbas ibn abbas yake ce masa atu'allimuni sunnah sunna idan kake koya min la umma laka ya kausa mashi harshe ثم قال سيدي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ناقم زن الله يا هذا سلم زهد العصر يا هذا سلم مغرب العشاء ولا الرواية ترى تسير مسلم تكنت عبد الله بن شقيق يتوى ضحاك في صدري من ذلك شيء sai na ji wato zuciya kirjina yana kankayi da abin da Abdullahi Abbas ya faɗa mun ya kuskure ne fa a taitu Abu Hurairah sai wajen Abu Hurairah fa sa'altu sai tambaye shi fa saddaqa maqalatu sai ce yayi gaskiya eh kaga na akwai abu guda biyu na farko shine wato habrul umma nan shi yana ganin halaccin hada sallan ma ba wai dole sai da wani ruwan sama ba ba dole sai da tafiya ba ba dole sai da wato rashin lafiya afwan ba rashin lafiya ba ba dole sai da bar da tsoro bar da tafiya sai kuma ruwan sama ba dole sai da ruwan sama ba wasu dalilai yana ganin za a iya hada sallan ne saboda su saboda aka ga wannan ma ya koyarwa yake ko ba koyarwa yake ba koyarwa yake kidayawa so ba ba yanzu wannan shi ma idan wani ya haka za shi kaya wannan sun kawo na addini ba shi koyarwa yake yi a kuma wato abu na biyu da aka fahimta shine abu hurairah ya gazgata shi ya gazgata shi akan wato wannan abin da yake manzo Allah lokacin manzo Allah an yi haka to kaga wannan yana ƙara nuna maka cewa abin anan Abdullahi da Abbas sai da aka tabbaci ce arada Allah yuhyi da ummatahu qaida ya bamu kamar da muka faɗa qaida ya bamu saboda al'azabu kafira uzuri sai da yawa idan muka ce abubuwa guda uku da su ne kai za a hada sallah da su to abubuwa da yawa za su fita abubuwa da yawa za su fita to kuma kaga abinda malamai ke cewa uzuri suna da yawa akwai uzurin rashin lafiya wani in zai sha wani magani ya san cewa kila ba zai tashi ba sai lokacin ya ya abin ko kuma ma ya fahimci cewa a yanayin yanayin jikinsa in lokacin sallan in ta yi ba zai wato za ta riske shi baya cikin wato hayyacinsa to kaga gwanin kwari haɗa sallarsa to sannan kuma banda wannan kuma muka faɗar cewa ga rinkoci yanzu ana buƙatar wannan in baka bada fatawa kasa ko ka bada fatawa mai sauƙin nan ba kaga za za a yi asara mutane da yawa wani yana nan yadda kake ganin cewa yanzu wasu zasu su rufin zasu yi bada sallah sai an gama su dinga haɗo ta haɗo ta guda biyar a jere duk da kake ganin da ana samun jin suna haka amma akwai masu tsayawa tsayi daga kan addinin su wani wallahi in kake matsa musu kake kake ba zai wannan ba ya riga sa baka da mutuwa mutuwa ba da mushi take ba sai ya tsaya ce wallahi sai sallar shi to ka bashi fatawa kawai kace har sanin nuna guda biyu ya je fito rayukan mutane wannan ya fi alkhairi banda shi kuma akwai wanda yake almusahaba wanda tana tana istihaba amma kuma tana samun wani wasu lokuta da tsarkin ke zuwa mata amma kuma tana cewa in ya gitta wani lokaci a to jini zai balle to ta sallah lokacin da ke tana tsarki ya fi ya mata akan kuma ta zama ta yi sallah lokacin da wato a cikin larura haka zalika mai tasasulin fitsari yoyon fitsarin da ake magana da sauransu duk wannan malamai suke magana babu laifi ga wanda yake son ya sami a cikakken bayani kan wannan akwai magana da shekul sami tamiya majmu'ul fitawa majalisa 24 shafi 82 zuwa 84 ibnu tamiya shafi biyu manya haka waga waga haka ya dinga kawo waɗannan asarai yana yi musu raddi yana wato abin nan kuma wannan shi zamu da yawa daga cikin malamai malamu na wannan zamani saboda sun ga akwai bukatar a bada wannan fatawa din shi ne an ja duwa baharul muhit tajjaj na al-ethiobi wanda babban malami na kasar ethiopia yana da littafi al-baharul muhit tajjaj to wannan shi ne zaɓinsa kuma shi ba hanafi ne in aka ce ba hanafawa ba sun karɓi wannan sunna to ina ga wani ba maliki kuma mu da ba ai ba mu matsa ba ba mu ma hadisin mazala kaɗan tsaye saboda haka abin da yake daidai gaskiya magana shine ya halatta ga wanda yake akwai bukata ta kama bukata ta kama kana bukatar ka hada sallah ya halatta ba kawo maganar koyarwa ba saboda kar wani ya ji maganar haka ya tsammanin koyarwa ko muka faɗa ko wani taro akwai taron da za a iya yi kaga in kuka sake kuka dare wato wani ba zai dawo ba wani shi Allah alake baya gudu dama ko kuna bukatar sa zai ta maka alamar sallah sallah ko gudu a kisan yi to a rike su in aka rike su in da a jinkita sallar daga ba a haɗe ta babu laifi wannan haja ce ta kawo lil haja ce haka zalika idan idan an yi wani wato ana cikin halin wata matsala da ake tattaunawa ta ilimi musamman matsala mai jawo rigima rigima ana yi ma rigima akan ta to an fara ko ba a kai izo inda ake son a kai ba ana tsammanin kuma wani kare dan in ya dare zai je ya dare kuma ya dauki fatawa a kaikaice to a zakatar da su ne da Abdullahi dan Abbas yayi Abdullahi dan Abbas ai ba wai ko ko shi ne yake yin wannan din ba amma kaga wani lokaci mai kila yana kan wani gaba ce da bai san ya tsaya shi ke nan wasu sai ya gato ya kamata hada sallah a lokacin ko wanda ne shi dalilai haka idan an je wani malami ya ce ya yi wani bakon wani malami an yi an da sallah aka ce a ina shi ya ce shi lilhaja zai yi ta lilhaja wato wannan babu ne kamar da an ga wanda yake bibiyan karatuka na ba albani zari za a ga wani lokaci idan wani bako in yi wani bako misali nan daga nan kano wani malami ya mishi can aka sa ɗalibai ana saurara to a lokacin za a ba shi dama ne cikakke ba za a bashi tauye mishi mudu ba idan an gama kuma sai ya haɗa sallah da haja wannan fatawarsa ce to in ba kai ba ka fatawar shi kenan amma dai kamar mutane su kayan su wannan babu babu wata matsala insha Allah za mu karanta hadisi na gaba babu qasr as-salati fi safar babu zai magana kuma akan wato a kasar da ake yi masalla a cikin halin tafiya shi ma da ya kaga ko sabani da yawa sosan gaske عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك أبلا إذا عمر يكي رويته حديثي كتوا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نابي من ذن الله أتين حال تفيا فكان لا يزيد في السفر wato baya karawa a cikin halin tafiya ala rak'atin ya kara sama da raka'a biyu wa Abubakar wato kuma Abubakar ma haka yake wa Umar Umar ma haka yake wa Uthman Uthman ma haka yake kazalika da haka suke yi bai fari Ali bin Abi Talib saboda kun san Ali daga baya ya bar ya bar Madina ya koma Kufa shi kuma Abdullahi dan Umar ya tsaya a Madinarsa kuma lokacin fitintunu sun yi fitintunu daga baya ma dai abubuwan duka ba wani tafiyan ma ake yi ba tafiyan ake sosai ba ma'anar cewa da ya yi la ya zuru fi safar ala raka'atayn ihtimali guda biyu malamai ke kawo ko dai yana magana cewa mazala baya ƙara sama da raka'a biyu in ya je yana cikin halin tafiya to biyu biyu kawai yake yi sallah mai hudu ɗinsa biyu biyu kawai yake yi wato kaga a nan wato ba magana ka ƙara su hudu mazala aikinsa da ya da ya muwazaba ya nace a kansa shine a halin tafiya baya yin sallar sallar raka'a hudu ya cika baya yi wannan ɗaya daga cikin wato ihtimali da malamai suka kawo akan abin da Abdullahi Umar yake nufi kenan wasu ka ce a nan yana Abdullahi Umar yana magana cewa baya yin na ma nafila nan rawatin da ake yi amma akwai rawatin da mazala yake yi kamar yadda zamu magana amma rawatin da ake yi a ce sallar kafin ko bayan kai da aka aka sallar ka wurin ba aka rage maka ina za ka tsaya wata rawatin don haka a nan Abdullahi Umar kamar yana magana cewa la yajibu ala rak'atayn wato da yayin sallar raka'a biyan sa shike zai tashi cikin tafiyarsa abla wato abla da umar ke magana kenan ibn daqiq al-eid da ya tashi shi wajen sharhi sa sai kenan jaji da wannan ra'ayi ta na biyu ina cewa saboda an samu ibn umar a wasu ruwayoyi kamar yana ishara zuwa ga wannan da ma'anar ta biyu cewa abinda ake magana la yazidu shine wato baya ƙara wata nafila akai akan wannan wato salolin farilla da yayi zai da zarar yayi wannan kasarin kawai shi ne zai ci gaba da zai ci gaba da tafiyarsa zai ci gaba da wato haɗa da kansa a nan gami da ƙasaru akwai mangalu watakila za mu fara wasu daga ciki a yau duka ne malamai suka kamar da aka sani sun yi ijma'i kan ƙasaru duk wanda ya karbi ya ce shi ya daina yin ƙasaru to kaga yanzu ya kita ijma'i ne ko ya ce a daina yin ƙasaru to ya kita ijma'i ne ijma'i malamai duka sun yi ijma'i akan cewa ƙasaru mashru'i ya ce an shar'anta mana ƙasaru a cikin Qur'ani da Sunna duka ya tabbata cewa Allah ta'ala ya ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah babu laifi ku ku gajace sallolin da kuke ruba'iyya ku hudu ku mai da ita zama wato biyu ila ya kare sun yi sabani akan ita kasar nan ruksa ce ko azima ce an ce ruksa wato rahusa ce kawai aka baka an baka wata ɗan rangwame aka baka da haka ma baka rangwame kaga in kaga dama ka dau rangwame in kaga dama kuma ka sai da rangwamen naka kai kaga dama in ka ce azima ce to wannan ita ce haƙƙin ka a ƙasar in dai kana ci har tafiya idan ka je ka cika waye saka saboda ka su a gobe a wurin wannan malamai ba su suna ganin ma bayanai ma sanin taka ba masu yawa azima ce idan ka je ka cika kana ci har tafiya ka je ka cika sallar da haka nan to yanzu ka aka kanta ma wani sallar mata ka taka ko ta kaɗo ba kaga akwai sabani tsakanin rukhsa ce ko azima ce sai magana nabi da suke kawowa shine wato ya halatta wanda yake al'asi bi safarihi wanda yake ya sa ya sa ma Allah da tafiyarsa ba a cikin tafiyarsa ba akwai mace tsakanin ya sa ma Allah da tafiyarsa da ya kuma sa ma Allah a cikin tafiyarsa misali yana cikin tafiya yana cikin halin tafiya zai je ila zai koma gida kaga dai wannan tafiya ce halal a wajensa amma a cikin halin tafiya sai je kuma ya je wani abin da ba daidai ba ya sa ma Allah kaga wannan yayi sako ne a cikin tafiyarsa to amma abinda malami wannan ba shi ke malami suke magana ba wannan duk suke da cewa zai iya kasar abinda malami ke magana shine al'asi bi safarihi wanda ya saba ma Allah da tafiyarsa shi gashi tafiyar ma ka tafiya shi ta saban Allah kamar wanda yaje kawai yayi tafiya yaje wani gari saboda caca to kaga yanzu wannan shine zai kasar ko zai kasar ba wannan shine shine abinda malamai ke ake wato bangaru akan wannan shi ma sai kuma magana akan cewa to wai me ya tazaran ma da ake kasar saboda shi kuma tafiyan wace irin tafiyan ba ita kanta tafiyan wani irin tazara mai kilomita ce ko a dai kawai da abin da yake sunan tafiya shi kenan kuma adadin kwana nawa zai yi yana yin kasar kwana hudu kwana biyar sallah ashirin ko abin da ya wuce wannan ko goma ko sha biyar ko ashirin ko ba iyaka wannan dai duk malamai sun yi sabani akan wannan a magana na farko da za mu yi magana shine wato magana su da suke cewa kasar ruksa ce ko kuma nuksa ce Allah ta'ala ya mana sadaka da ita ko ku a azima ce malamai wasu suka ce babu ruksa ce jumhurin malamai ce da wannan galibin malamai sa cewa kasar ruksa ce rangwame sai aka baka in ka ga dama idan ka cika to sallar ka tayi amma dai abin da yake musahabi a baban ka shine ka cika ka kai ko kuma sunna mu'akkada a wajenka shine wato ka gaza ta wannan sallah din amma idan ka cika ta yayi wannan shi ne fatawa imam malik shi fata ta imamu shafi'i shi fata ta imamu ahmad ibn hanbal kuma shi ake ruwaitowa daga Uthman ibn Affan zahirin mazhabarsa da Aisha matan manzon Allah dukkan su an samu suna cika sallah su in sun ga dama to kaga su suna ganin wato rahusa ce a wajen su ba dole bace sai wasu daga cikin malamai suke ganin wato ita azima ce azima wato ita umarin da aka baka kida tafiya da harta ba ko muska zaratin ka ce zaka zaka cika sallar ka in ka cika sallah su a wajen su matan ta ma suke masalan tayi ko ta yi ba eh kamar wato kayan abu haramun ne haramun mutum yayi su a wajensu wannan shine magana Abu Hanifa kaga Abu Hanifa ba inda ai wasu ke tsammani shi kawai ra'ayi ke kawo ba ba ko shi ke kawo ra'ayi ba Abu Hanifa mutum ne faƙihi bare da gaske Abu Hanifa fitawarsa shine wato in ka je kai halin cikin halin tafiya wajibi sai ka sai ka sai ka yi kasabu ba shawara ake baka ba kuma wannan shine fitawan Dawud Zahiri babban imami na mazhabin Zahiriya kusan duk ɗalibansa ma su Ibn Hazm Zahiri duk fitowin su kenan suna cewa su kawai ina saboda manzo Allah suna cewa da manzo Allah ba a taba samu da dai bai kasar ba to kuma gashi an samu shi a karan kansa shi bai taba yin bai taba yin wacce sallah ba a halin tafiya kuma gashi yayi umarni gashi ma Qur'ani ma yayi umarni to kuma al-aslu fil umur al-wujub asali a umarni ko shi ne wajibci kamar da wannan hada ma'rufin inda ahli al-ilm bi usul fiqh galibi kuma dai malamai ba sa wasu malamai suka ce a makaruhi ne ya cika ya yi makaruhi amma in dariya gajar sallar to ya da ya fi saboda ubangijin ya baka rahusa yana son ka rika zakke ma rahusansa amma dai idan ka cika to sallar ka tana nan ba za a ci babu sallah ba kaga wannan kuma shine ikhtiyarin shaykhul islam ibn taymiya alaihi rahmatullah wannan lokaci ko mutum ya da yi ko to wannan mutum wannan gaba sai mu akwai hadisi da ake rawaitowa daga daga Aisha namu da rubutun ina fitar da shi a sunan dinsa tana cewa manzo Allah ya kasance yana yin kasaru a cikin hali tafiya wani lokaci kuma cika eh kaga na kawo saboda sauri in kawo hadisi saboda ka ka san muna cewa bai taba cika kasaru cika tafiya ba cika wato sallah ba a cikin hali tafiya wannan hadisi hadisi ne munkar hadisi ne da'ifi malamai duka sun da'afa shi babu Ahmad shehu kusa ibn taymiya sun da'afa shi abinda kuma zai nuna maka cewa hadisi ne munkar bara gurbin hadisi shine ai abinda aka imam bukhari da muslim suka ruwaito da wasu su ta hanyar azuhuri daga urwa daga aisha aisha ke cewa farkon abinda aka fallanta dama a farkon musulunci an fallanta rakawoyi guda biyu ne irin da ake sallar halin tafiya daga baya da aka da aka zo mana da sallolin guda biyar sai aka bar wani aka maida wannan sallah zama sallah ce in muna cin halin tafiya muna cin har zama gida kuma sai aka ce in cika sallar kuma to sai a zo yake cewa sai na ce ma urwa urwa wannan babban a kusan da yake a wajen Aisha da yake a dan dan yar Aisha ce dan Asma'u Asma'u yar Aisha ce dan dan dan Zubair bin Al-Awwa to sai ce ma sai a zo yake ce ma urwa to afa ma balu Aisha ta timu to me yasa ita Aisha take cika sallar ita qala sai ce ta'awwalat ma ta'awwala Uthman tana yin fassara ne irin yadda fassarar da Uthman ke yi na cewa ba wajibi ne akan sai ya cika kaga inda tana tana da wani sunna inda akwai wani wata sunna da take da shi irin wancan hadisi da makaranta yanzu to ana shi shi za ka hujja da shi anan kila an fahimci inda muke son akai inda aka wancan hadisin ya inganta to da sai a ce ai tana da wani hadisi ne to amma kaga sai yake ce uro yake cewa tana yin fassara ce irin yadda Uthman ke fassara da haka maganar cewa ba zala yana cika sallah a cikin halin zaman tafiyarsa a cikin halin zaman gidansa a afu a cikin halin tafiyarsa wannan hadisi hadisi ne da'ifi hadisi ne mai rauni abinda yake ya fi inganci a maganar malamai shine wato kasaru rahusa ne gaskiya kasaru rangwame ce aka baka in wanda ya cika sallah to sallarsa ta yi ba za a ci sallarsa ta yi ba amma dai yayi makaruhi makaruhi a ta yadda Allah ta'ala yana son ya baka ya baka sadaka ya baka rahusa yana son ka rika zoma rahusan sa abin da yasa malamai suke cewa wato a in mutum ya cika sallah din ba sallar tana nan na farko dai wannan shine fahimtar sahabbai Aisha da Uthman ibn Affan sahabbai ko musu musu inkarin cewa in suka sallah ba su da sallah ba kaga wato wannan kamar suna koda an an saba musu na cewa sunna ita ce suna halin tafiya su yi sallah su yi kasaru amma ba a saba musu da cewa kuma kasarun ba rahusa bace ba saban daudu zahiri da su ibn hazm zahiri su abu hanifa da suke cewa a'a sai dai a cika kaga wannan malamai sun yi hujja da wannan shi kansa sannan kuma banda wannan akwai akwai wato hadisi da yake da da yake cikin muslim aisha take cewa a lokacin kasan da aka asali kasaro an saukar da shi ne a lokacin da zahirin shi shine sai ana cin halin tsoro dan Allah ta ce wa yake in kuntum an yaftinakum alladina kafaru in kun yi tsoron su fitine ku to sai suka je wajen wajen manzo suka ce wato ai hana hanu qad aminna ai mun sami aminci yanzu za mu shiga kasar sai manzo Allah yake cewa sadaqatan tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu sadaka ce ubangiji yanku sadaka kaga da rangobe akai muku sadaka kaga idan mutum ya ce shi bai san wannan rangobe to shi ya ji wahala ne ita ta zata shi zai maka sa wahala amma ba za a ce yanzu bai da sallah ba sabanin wanda yake cewa wato babu sallah baki daya saboda haka ga wanda ga wanda yake ta hal tafiya ya ga shi yake cika sallah zai rika yi to wannan babu ya dai abin da yake makaruhi inda ga wanda inda mai ke faɗa kare ya ce wai saboda wai zai bi ra'ayin su Usman da su Aisha su Aisha da su Usman kaga ake ta'awwalat ta yi tawili fasara ta yi fahimta ta ce fahimta ko dama yi tikar kuma zahirin hadisi na manzon Allah kuma aji shi ake ko da kuma sahabi ne ba za ka ce za ka bi ra'ayin sahabi ba sai sunna a cikin halin tafiya shi da ayi kokari a ayi na kasar ka da wato ridala riɗi biyu ladan bin sunna sannan kuma ga kuma ladan bin rangwami eh ubangiji idan ya baka rangwame yana son a zo ma rangwamansa haka kamar yadda kuma idan ya ya ba ku umarni kuma to baya san kuma a zo a kiri bin umarninsa a yi ita hakan rufsan da ya ba mu insha Allah mu za mu tsaya sai mu magana kuma akan halin halin wanda yake ya sa amma Allah ta'ala tafiyar sa ya halitta ya hada sallah din ya halitta ya gaje sallah ko bai halitta ba insha Allah akan wannan za mu tashi abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana kamar da ke mana cewa tana kasar wasu za su zaɓa wani zai yi tafiya